إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. yau muna subdu uh, yau muna subdu takwas ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyu ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar Allah mana mawafaka yan wa masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta farko lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fashkita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul ahkam maiduguri wanda ya kama mu ta hanyar facebook a fashkin da kama mu za ka iya akwai tambayar ka amma a lokacin da muke shiri Allah mana muwafaka akan daidai kurakuri Allah gafarta mu Allah ma aula bilam bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in sai tambaya na farko iya tambaya kamar haka wai Allah shiga ta mara tashi dan gawa eh addinin musulunci ya tana da ana tashi dan gawa idan an ga gawa
wannan shi ne ake kira hukumin mansukh asali da horukun al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gaggawa yakan tashi iya tashi maza mace hatta ruwa bukhari kuma sun ta inganta hawatan sabai suka ce ya rasulullahi bai hudi ne wa ya ce ai da gawa ce kenan da gaggawa iya tashi to amma hukuncin daga baya an shahi hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa tashi kamar da wata ruwaya cikin akan majalisar albani a karuwa da sanadin hanyoyin hadis cewa wata rana ana wajen wata jana'iza sai dana ali iya wurin jana'izar sai wani irin wani zuwa gawa ya tsaya alice mai zamana ce a alice zaman zama ka bayani daga baya alice mishi daga ce mishi eh da harko annabi sallallahu ya tsaya in gawa mu muka tsaya kuma ya zama mu muka zamana kin da harko haka amma gaba annabi ya hasu tashi kina takaice dai kina mutum yayi iya ga wata ruwa ce kuma ta inganta annabi ya ga iya tashi amma daga baya wannan hukuncin an shahe shi kenan ba magana tashi dan ka gawa wallahu a'lam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana magana akan sunce kitso na mace idan Allah ya mata cikawa sunce kitso in kamar kankanin kitso ne wai ana iya haske shi ko kuma a'a sai an me ake me ake sunce shi ma me abun matsalar da sun duwa sun ce zai kuran ba magana aski ba magana aski man daga shi ha ba musallaci bai dace bai dace ba kuran ai hakuri sun ce shi a hankali illa wannan kullum muna ga mata kitso din na wanda suke ba musulmi ba kuran wanda irin ga ki mutu ba lai baki bada miki lahiya kamar ta hala kuran kitsa wannan bai faɗi kitsa wannan tik tik tik lahiya wuni anan shi kankana dan shi nake ba mutane wala shi da takaice dai kaida an ba ta daruba sun ciki zuwa ga shine sunna mm
to sai mai taga- mai tambaya ta gaba ita kuma tana tambaya akan wankan al'ada da wanka na kwanciyar aure wai duka ɗaya ne niyya ce take bambanta ko ko akwai bambanci tsakanin su wannan wanka guda biyu siffar wanka na nifasi da na janaba siffa guda ce bambanci niyya abu na biyu akwai maganar sun ce kai a wanka na haila ko nifasi wannan duk da akwai saɓanin malamai magabata wanda wasu na ga cewa ah, kuma suna jamhur cewa ba mustahabi ne ba wajibi ba ne ba to da irin abubuwan a sintin shi ya yi lahiya da hutar cikin saɓani kwanan Mm.
Wan- na wanka na biyu na kwanciyar sai wanka shine wanka na ce da iri ɗaya ne da na kwanciya aure da na haila duk irin siffa guda ce niyya da bambanci sai ma da niyya da sun ce kai a wankan haila Na'am. To sai wannan shi kuma yake tambaya shi ma dai a game da abin da ya shahi ya ce mahulki ne ya kwanta ya yi mahulki yana saduwa da mace alhali kuma da ya tashi komi bai fito ba wai yaya sai ya yi wanka ko kuma a ayani.
to alakula halin magana wanka ko da ba a san ci ba abin da ake bukata a sa ruwa a jiƙa kai a gurza a motsa kai da kyau ruwa shiga ciki ko na janaba ko na haila shine yayi duk da na haila ya matsa kan abu maganar Wankan cewa eh, me yake cewa mutum ya yi mahulki Na'am.
kuma da ya tashi bai ga komi ba shi ne annabi aka ce alamawa min alama hotar ruwan mani shi ke kawo wankan janaba ga wanda ya mulki annabi sallallahu alaihi wasallam wata mai tambaya ya rasulullah me hukuncin idan mace ta ga abin da namiji ke gani ta yi wanka yace zara tilma an ta ga ruwa kenan sharaɗin huddo ma- kwaɗin wanka an aka yi mulki sai an an huddo da wani abu haka mutum zai tashi daga barci bai tuna wani mulki ba amma ya ga ruwa na mani ya hito mishi a jikin shi mace ko namiji to nan koda baka ga komai ba dole kai wanka amma ko da ka ga mace ko namiji ko ya ga saduwa a cikin mulki da ya hulka bai komai a jikin shi ba bai wanka kin dai hoton ruwan mani zai kawo wanka a wannan wuri akan mulki
Assalamu alaikum. warahmatullahi.
Walaikum Ah, Wannan yake cewa wata al'ada gare su ah, masu hawa babban mota. To kamar a wasa in suna saman boji ne mutane suke hawa kamar 'yan balagura. To in ana tahiya idan ya kasance an zo daidai wani icce sai su ce biri biri ko barewa barewa wanda bai sani bai ya dago kai domin ya kalla yana dago kai sai wata kaya ta sharce shi kona to amma su daga wanda suka sani daga an yi haka sai kowa duki to aka yi katari wanda bai sani ba ya hau wata sai suka faɗi irin wannan ya suna faɗi da ya daga kai iccen ya buge shi ya waɗo ƙasa kuma ya ajalin shi ya rasu to shine suke tambaya to ya za su yi su da suka faɗi wannan ya salam duka sai ka sai ka fara dukkan suka faɗi duka nan su suka zai kamar sun tare da kashe shi ne duk wanda ya wani kalmar shi turan punch kenan kan ka sa mutum daji ne suka sabon kashe shi da shi da mai tare wanda sabon kashe mutum kan kashe shi kai sabon kashe shi tabba ma shakka so ya sai dai suka fara na'am sun ka fara ta kashe kisa da suka yi na'am inda diya inda manan gaban duka ya kashe su gaba daya umar ka ce ko da gari zai tare ka kashe mutum guda ya kashe su Mm.
kenan duka za su yi kafara eh kuma diya in wasu kama dole sun biya diya in wasu ka nema don su suka shi shekaru na'am nuna haka ne a fili
na shi kuma wannan ke cewa liman kinsu ne yake in ya zo karshen fatiya sai ce wara rali bai hudu dadin inda kyau Mm.
ya ce to shin idan ya bi shi sallah sallah shi kai
to ƙara bayanin wa kullum eh, musulunci bai san ƙarya wasan ƙarya kaga wannan matsanka na musulmi kai duk mutum mai hankali ma ko musulmi ne wannan abun akwai lalaci akwai rashin hankali ku yi turbu an kun san aku sun sai akwai misali ba tabbas to wani ne kenan a mai illa kuma kadariya shine to da duk haka wallahi duk wani sabba kashe mutum shi kashe shi kai na sabba ta kashe gangamni amma za mu hukuncin kisa na kuskure kai ka sabba sabba sabba kai sabban kashe shi na na wannan tabbata ta wara rali ne madarali ɗan uwa mas'alar karatun ƙur'ani kuskure irin wanda yake canza harafi da harafi ya canza ma'ana wannan dukkan malamai magabata malikiya duka sun yarda haramu ne kuma wanda yake irin kuskuren ba abin ya sallah kai dai in babu wani ya shi a garin babu wani sallah ya shi wannan ya kubi amma an ce wanda ya sani ka iya ka biyu shi baka sallah na ba abin mutum da bai iya karatu ba na alkur'ani mai canza harafi da harafi dole a tsaya a koya kuma ana iya koyo ba abin da bai- ba harshen mai na iya yi na yi ne ba tsaya koya koyar haka ta haka muka saba kira ba ta hausawa ko bari bari ko zabarma ko hulani a kira qur'anin arabiyyan gida ziwaj bilisanin arabiyyan mubin baya bukatar ka yi na gada ma gaskiya tsaya koya na kullum na mutan bayani ba wallata ne ba barbare ba zabrami don harshen su ba su da f ba su da v misali amma mutum zai shi da kwari sai ya koyi v wajen v wajen buwar bai ca buwar wajen buwar bai ca- bai ca buwar wajen fon bai ca pon ya san fon ya san pon ya san buwar ya san buwar to wallahi haka ma qur'ani haka yake yana kaje ka koya duk kana a harshen ga babu na ma dole qur'ani ne balarabi ne harshen larabci dole a koya yanda Allah ya saukar da shi gaskiya magana kuma ana iya koyo Allah ya taimake mu na amma a garin babu kowa haka yake to ne sai limanci kayan a samu a koya na sai kuma tambaya makamancin wannan shi ma eh, in ya zo kabbara ne sai- kabbara ne sai ce allahu allahu akbar eh bi ka bara ba na fu Allahu ne yace fu ya Allah kiyaye a gyara mishi gagawa a gyara mishi na insha Allah. sai wannan kuma yake cewa shi duk lokacin da ya ma kenan Allahu ne hu ne ba fu bane ba eh hu ne
ya ce shi duk lokacin da ya ma wasu nasiha akan abu kaza bid'a ne sai su kame zancen mota jirgi ai su ma babu su lokacin annabi ya ce to su wannan wani irin jan hankali ya kamata musu masu To, dau masu gama wani abubuwan guda biyu shi abin da ake magana wanda ya san magana tarifin bid'a bai kawar magana Mm.
bid'a cikin addini an ci shi tsarika da fidil muqtari'a a takaice eh, abu da ya shafi addini Mm.
da ake dan neman lada Mm.
shi domin Allah subhanahu wataala da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mai aiko shi ya aiko dan ya koya mana addini na duk abin da sha addini na bautar Allah ga wanda Allah ya koya- koya bayi to he wani ya zo daban a gehe shi sa ba a yarda ba shiga gona ce ta manzanci bid'a kirkira bid'a shiga gonar manzanci ce Mm.
abin da ake da sunan addini wanda Allah aka aiko annabi dan ya koya shine aka ce na neman lada ibada ba a yi da an kai ta kai bid'a amma hawan mota hawa inji misali annabi sallallahu alaihi wasallam kana kamun sun misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu mutanen Madina suna kilili wanda su a Makka ba san ba abin noma na abin kilili sai ga misa suke ce shi- shi na harkon wa min kilili da bidin harko daga jin haka sai suka suka annaba ta kakui ba annaba dan ya musu magana da suka wasa suka bi kilili ba adabi ne zo shekara ta zo ba yau abin kirki me yasa ta rasulullahi mun ji ka ta mun ji ka ta ko ba mu yi ba annabi ta wannan antum alim bi mun duniya kuma haka duniya ku ko sanin haka duniya ku wannan gina haka ce na noma da kiwo a takaice maganar cewa mutum ya ce ahon jirgi ahon mota an sa manta wani iyakwanta jahilci mutumin Mm.
ya san ma me bid'a kanta don kama ka ka ka baka wahala ya kamar shi kamar bayani hay- kamar shi hay gane kaka jari ji gace maka kawo jirgi kawo mota ka sa mantar ka sa fanka da kwata ne bai san me bid'a amma kuran iya kan cikin jahilcin bid'a Mm.
tunda ba wanda yake hawa dai ba eh, ba ba wani ba mai ce ga- galadan mantar galadan hawan mota galadan kaza No.
galadan mikro dan ladan wa'azi ba ladan mikro ba No.
wanda ma ka sa ka sa mikro da ba mikro kawo jirgi haka kuma dan hawa wuta akwai mutum kawo jirgi ga ta maka annabi kana kurmi ta maka kana kurci hankali babu kwatanta akwai rashin sanin me bid'a kanta Allah shaidin mu
wannan shi kuma yake cewa wani ne bai ma dan shi bai mai suna ba bai ma na bai yanka mai rago ba kuma yana da halin ya yanka to yake tambaya wai me matsayin yaron da ba mai yanka rago ba iya nan ɗa ne kamar kowane ɗa wani wajib- wani wajibcin da ya kan uban uban bai yanka ba shi Allah ya mai- ya mai hali in girma sai ya yanka shi sai yanka annabi sallama ya yanka rago bayan ya zama an- annabi Na'am.
ya tabbata annabi sallama ya yanka rago bayan ya zama annabta kenan sai ka yanka kai ma Allah hore maka an shi bai yanka maka ba iya bai da iya da hali mata halin ba duk kun dai ba yanka maka kuma zaka yanka daga baya ko dai ba yanka maka ba tabbas sai da wani tasiri kan annabi wani kasancewa kaɗa ko wani abu a'a bai ta hau wannan har ma akwai masu magana wai ceto dole ba haka ba hira wacce ba da kamar Hafiz bin Hajar cikin Fathul Bari ya kawo mas'alar masu kawo magana har ma wa- da da ba a haifa ba kai ba bai kai suna ba aka ki suna yanka mishi ya ce gobe kiyama bai ce tanka saboda kanka na rago ba an ta kullu gulam ta mutahin bi aqiqati wannan ruwa ma'ana bai da ma'ana kamar da mashahurun hasan haka na cikin fitar bari ya kama magana wannan magana ce mara tushe mara ma'ana ma ka ce wai dan ba a yanka ma ba ɗan rago ba zai ci uwan ba ce to a shi ce to da sai magana kana kana ce tanshi musulmi balle ba da yi shi ce magana mata ma'ana kuma a takaice wa a ce ko mun shege ne a bawon mun shege da ne kamar ko na da ko wannan ragon uban shi ne ya hau yanka mai yanka mai wani wajibi ne akan uban bai yi ba lokacin Allah mai hori hori mishi uban lokacin Allah sai iya da yankawa in bai samu halin yanka ba dan ya girma ga banka mana goba ka yanka ragon ka sai kata ragon ka yanka da kirki ba wani matsala na'am shi ne ke tambaya akan ingancin sanya qur'ani idan aka yi wata gardama ko aka yi sata ko na makamancin haka
yau yana magana inganci akwai mai rauni ruwa shi maganar wata mun taba wannan mas'alar wani lokaci da abun yan kalakato ya yi karhi aka ce a zo a sa laya malamai mun yi magana a gidan shugaban wanda ya tara mutane cewa a gama mu da su mu yi mukabala da su don shi jagoran an aka yi mukabala gaban mabiyan shi za su gano da kurin shi ba daidai yake ba na'am amma aka aka ce an sa qur'ani an hana wazi to garka mutum ya san dan kalgato ya san ya san man kalgato ba sai suka ce mai malamai suka ce wai a sa wa sa qur'ani a gari ko ko mutum ya je wazi yan kalgato kana shirme ne duka wazi ke da musu da wazi da musu da musu wazi da wazi shan ba da musu wazi da mun asali da musu wazi kayan sunna daga ba suka shiga wazin dan su kare abin su ko to suka kawo wani wani a sa laya a sa laya ko an yi wata to kaga to mutum ana wazi kaje ka san gwanin kaje an ce an sa laya a nan muka ce musu a gaban shi shugaban muka ce muna kalubalanta duk wani malamin garin nan na'am duk su duk anan sa wani kowa ya wani duk malami ce adam a nan garin ya wani azumi dan shugaban da aka abin muka ce duk mai hujja ka hujja ana samu sa qur'ani cin gari ana samu sa laya a zaga laya ko inda ya ce da an huta da ya sa kai masa wazi don da ya zina kan laya don shagi akan laya ba an huta da wazi ba annabi da shahala ba ya shahala wahala wazi ya ce ba sa laya al'ada ce ta mu da magaran kuma kasan ba inda auna kamar da magaran ba idan ga da al'umma mu muke ta ka tauna sa laya a Kano ko a cikin Najeriya ko ga ta anan yamma a gana kai ta kaza an taɓa da laya ne mai ana da laya ne mai babu wata shekara aka sa wannan aka cutar da ƴan aka cutar da ƴan mu wata shekara ƴan sindika masu kwantara suka yi suka garwace kan wanda ya je in za a ɗauka aka sa laya gaba ɗaya aka sa laya sauran garo su san sa laya ba maraɗi tawa nami suka zuwa an ta ɗaukan su su da makarar suke zuwa an ce an sa laya aka bar inda magaran ko ina sun shiga sun shiga doke su kaga su a cikin sun sa laya ma wannan muka sa laya gaskiyar magana a sa laya a gari kaza ko akan qur'ani bai cikin sunna ba ta gashi kan shi dai wannan kan amma dai bai cikin shari'a abinda ana iya cewa ka rantsi da qur'ani ana koyi ana asirata da shi cikin sahabbai kamar ibnu mas'ud ya ta kana cewa na rantsi da qur'ani duk da cewa sun wata ake bilasa da Allah amma ana iya rantsuwa da qur'ani amma ba a sa laya a zagaya a gari har ma da ganga gon gon gon gon da qur'ani a cikin shi ya bugawa to wannan al'adu na wannan wajen gaskiya bai cikin shari'a eh amma ana ce na rantsi ko a sa a ce a kaska a ka qur'ani sai rantsi da qur'ani ko sun gaza ana iya haka nan amma a zagaya ka yawo a cikin gari wannan al'ada ce ta mutanen wajen na'am wannan ke cewa sallah ce lokacin ruwa haka sallar magariba to masallacin da suka yi sallah sai ya ki gamawa sai ya ji a wani masallaci na kusan su an tada za a gama yana iya tashi ya je can ya yi ya gama isha ina abun ma daga katin sunna ce yana yana iwa an kai sallah ta ba sharadin da ka tashi kasar ibn taymiya ina gaba sharadin da ya kawo an samu asfasa kaza ko kaza in ka je nuri kai in dai ana gama kai sallah ka tayi in dai akwai bukata gama ba
na mala a game da gama sallah wani ne yake tambaya akan haka ya ce wai akan samu a masallaci idan liman ya za a gama sallah in ya ce assalamu alaikum kafin ma saura su ida ya wasu su tsaye wai wannan ya halitta to shi dai kullum muna magana ya kamata gama sallah da darurar da ta kaga zan kamar ra'ayi na kurin ko kurin da mana kurin gama sallah aiki wani saka kamar abin kurin da mana kurin ai da kullum jami'in zai an gaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga annabi ga da gama sallah saboda ruwa amma dalilin wacce ruwa ta ibn abbas ta rufe alharaj ya halatta a kai haka wannan fiƙi sun kama magana wannan matsar waƙin a mutawaƙin kamar fi mage cikawa waƙin a mutawaƙin ma'ana waƙin har da ke zubowa wani mai mutawaƙin ana ga alamar zai zubo ana iya yi to amma duk wannan akwai cikakken dalilin da rural ba kai zama ra'ayi ba kun ga da dama na kullum ba sai jami'in zalla ba inda gurin gadiri ne amma gashi nan gadangadan wuya ta so ana aka watse ba an gama ba in da ka ce kenan to kuma duk da haka ko da bukata ba lazim bane kuma cikin fatawa ne islamin taimiyya a kama magana cewa bambancin kasar da jami'i ƙasar wace azima ce shi jama'i ruksa ce don haka akan iya ga ruwan ga komai ce kuma jama'a sallah mai dama ya dawo in ba dama kama dawo ko tsaye da gidan shi ba wani matsala kuma nan matsayin mutane suna abin kamar ya bar sunna ko iya in kara abin ko ashe dole an yi ha matsayin liman ko an jami'i wannan shine jahilcin kuma laifi ne ya saba sunna annabi yake ana an taba sati ana ruwa madina jami'i nawa yi ko sati aka ana ruwa madina a takaice kenan maganar cewa me yake rukusa kenan akwai dama a tabbata cikin bulaguro muna bulaguro in ina da dama in jami'in sallah guda biyu magrib ina da dama in ko ci annabi ya ko ci daban-daban yayin su ya halitta kenan amma imin da abin kaman ka'ida ko dole liman ya ce ba ya ce sai an yi ko shi ga alamar dalilin uzuri mai tagawa ce ya gamji ayi kurum wannan shi ne shi ne matsala da jahilci wanda bai so yi ya ta gidan shi ya ta masallaci kan shi amma anan kai ya matsa dole sai an yi kurum wannan ya ce liman ya kai kamata wani abin jagoranci shi iya ga alama akwai ta fa'ida a yi da gaggawa a iya ga a jinkirta iya ga akwai misali ana wani misali wani karatu ya ce karatu za a yi ba wani da ruwa dan an raba a takaice gamawa ba dole ba ce annabi katari ne in ya zo kenan ka ce ayin ko ku ce aibanta liman ko liman ce ba ai wani ce sai ayin kuma sauna ta addancin wani ma da bakan magana ta ce shi dole ya kwanta jahilcin mutane da addini a takaice dai jami'i rukusa ce ta ce malaman suna magabata rukusa ce kenan inda dama in an baka dama in ka bukata akwai darura kai kuma na rawata ibn abbas arada alaihi ruju mata shi ce dalilin haraj kan albani ya ce din da akwai haraj to dan doke haraj ko ba ruwa ba da ana iya yi a takaice
na'am malam sai wannan cikin yake tambaya game da rabon gado ne aka musu a gidansu sai ya zama ko a ciki akwai shago to babban wannan su sai aka ce da yake kai a zamna kake kana iya hudda saura ya so sai kai ka mallake shi bayan an yi aka ce a kadin lalle to kuma ba a kadin lallen ba ba a samu lalle ba sai zaman to kawai aka yi tsakani tsakaninsu da shi abokan gado aka ce an mishi kuɗi kaza sai ya bada to shine kuma daga ba wasu suka ce a'a bisi raba sun tada to wannan kuma sauran daga abokan gane ne wasu suke cewa a'a ai ba a kyauta ba tun da an mawana to shi dai wajen yin dole da da abu na gado ne dole a sami yarda kowa ban wani bangare suka ce sun yarda wasu ba su ba da maganarsa ba suna da masu tada suna da masu tada haƙƙinsu ne amma in kowa ya yarda da za a abin nan kowa ya amince ko ba dalali kaza zai bada ya bada ya zama nashi ba mu iya tadawa kamar ciniki na kayan mutum ya amsa bai iya tadawa amma wani ne mutum goma ne uku hudu suka ce sun amince wata musulmi magana ko su ce sai da ba to kayan sinan haƙƙi su ce sai da ba wani haka ne amma in dai kowa ya amince da farko to ga ba su da masu tada bayan ya bada da zai da kuyan zai da kuyan kuyan lalabe su kuna gyara
to sai wannan shi kuma ke tambaya game da kayan gona ya ce idan za a hudda zaka sai an sa kudin aiki da aka yi akwai asarin na ibn umar na cewa wanda in ka ciyo bashi ka yi gyara ka yi noma an yi kala an yi kaza an yi a ciki an ka zo hudda zakka wanda akwai wata asalin magana ta mafi suna kama magana mafi suna sai da sabi umar sun kama magana in ka zo hudda zakka misali na yi noma bahu ɗari bahu ɗari biyu kaza kaza in na zo na biya yan barema kaza daman bashin ɗauko wajen wani na jika hamsin na jika ɗari he na zo na hudda hatsin jika ɗari wani zan biya wancan bashin saura da ya hayo shine na zakka wannan haka kamar shi ibn umar akwai mai ganin magabi na basan akwai mai ganin cewa bashi da ba shi kowa yarda a kudin sabon kuma su ganin ko ba ba shi ka dauko ba inda ka kashe kudin a ciki to wani kudin ka da su a takaice dai gaskiya yanzu noma su bin noma a maraya an kace sai za ka faɗi man kace wannan wani lokaci an kace ka huda kudin taki da kudin balema gaskiya noman ma sai ka faɗi haka sai gaskiya ne musulunci bare musulunci annabi ya bada dama yayi aka rage haƙƙin zakka ga wani wahala ta baruwa baruwa kurin da kai aka ce misali maimakon gaba da tiya ɗaya tiya biyu cikin tiya ashirin sai gaba tiya guda shi ɗaya cikin goma kenan ko dan ka noma rani wani wahala ka aka daban halaka na ka kashe kuɗi ka yi wahala da shi kuma a ce sai ka wani noma bari ba an kare gaskiya magana wani magana ce kuma ta sahabbai ne sahabbai ne in dai an ɗoyi bayan ke bashi ta hudu bashin abin da a kashe abin da ya saura shine na zakka misali ga misali hatsin jika ɗari biya kai to bashin jika ɗari sai an hudu hatsin jika ɗari wannan jika ɗin shi zama da mazaka ina kai zakka shi ma wallahu alam
sai wani yake cewa malami ne ne hukuncin matar da take ma wajen ta gardama
ai ba san me yasa gadama ba ai ba sani ba gadama ba ce gadama iya in umarni da wani laifin ta kiba umarnin shi amma ya wani abu ne da wani ko daidai ba ko abin bai dace ba a yi ta ce ta ya ce ta yi amma in dai eh, abu ne a ƙa'ida shi sananna mace haƙƙi ta na mijinta da wani ba saban Allah miji ta kawanta ta kiya ba in dai abin ba saban Allah miji ce mace ta yi ƙa'ida ne wajibi ta yi in dai ba saban Allah ciki Na'am.
sai dai mata iyawa wannan shine kuma
ita kuma wannan mijinta ya bar ta tana aiki a wani wuri wanda da dan nisa tsakanin su haita wata biyu bata zo gidan ba to ranar da ta zo rannan sai yake ce mata in dai batta nan yana ibada cikakka kamar ya yi jin shi kusa da Allah amma an tana nan yana samun perturbation Mm, ta ce to ita wannan magana ce bata gane ba mm.
ta ce wai ya zata yi da irin wannan magana yanzu hasa aikin zata yi ko kuma yana ne tana mishi wani abu ne to yalo wani na san me yasa mijinki wani haka nan wannan wannan abu ne shi ya tambaya na san me yasa haka nan ban da hukumci abin da sani ba ban san yadda tambaye shi me gida me dalilin haka in ya ga mata shi bai san ba tsaya nan ai cha in ta zo ne Mm, matsala kenan da cha ba ta ne ma ko kenan ta zo ne matsala mm.
to kenan ba magana ce ta zo aiki tana ne matsala tana ne ma ba ba ta nan ba in tana ne ba ita tana ne kenan ta ce ta zo aiki tun da ma in ta ce ya samu nutsuwa gaskiya a ta yalwa na kurin in tambayi yalwa na magana bata kai malam ba tsakanin ke da mai gidanki ko zama na ki bincike mai gidanki ya gaya miki me yasa ake wannan magana kurin shine a samu abin da cin gida a gyara ta cin gida kurin
sai wanda yake cewa shin daidai ne a ringa alakanta yawan ruwa da watan ut
wannan mun yi wannan bayanin daga cikin tambayoyin mu na jiya ah, na masa'alar a ce watan ut shi abin da yake akwai abin da shi aqida ana so ko ima wajibin bawa mai imani ka dangana komai ga Allah Allah ke sakar da ruwa shi ke riƙewa duk abu ne a nan Allah idan mutum zai wannan magana da ganin tasirin watan ut ke sa a samu ruwa ko yanayin ke sa a samu wannan ba ga Allah wannan shi ne matsala imanin ka zai gushe nan ka koro misali ruwa cikin sahih bukhari cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran a yakin hudaybiya ne sai yake cewa sahabbai atadaruna ma qala rabbukum kun san abin da ubangijinku ya hodi suka ce Allahu wa rasulu a'lam Allah da manzon su suka yi sani ya ce ya Allah Ubangiji ya ce asbaha min ibadi muminun bi wa kafir fa amma muminun bi man qala mutirna bi fadlillah wa bi rahmati fadhalika muminun bi wa kafirun bil kawakib wa ma kafir to kafirun bi man qata ta wa ma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fadhalika wa zaka kafirun kafirun bi wa mu'minun bil kawakib an dai ruwaya ba kaga ta musulma ka ta da lafazin eh manzo Allah ya ce Allah mai girma da buwa ya ce wani abin annabi ya yi shi bayan an yi wani ruwa ne cikin dare aka yi ruwan a Hudaybiya da sai yake wata magana kun san abin da ubangijin ku ya ce na san ta Allah da manzon su suka sani sai ta Allah mai girma da buwaya ya ce an waye gari a yau wasu bayina sun yi imani da ni wasu sun kahurce mani yace wanda suka yi imani da ni wanda suka ce an mana wannan ruwa da fadala ta Allah da rahama ta Allah wannan mai wannan kalma shine mai imani da ni mai kafirce da turmamu da mutane da suna ga tasirin turmamu aka yi ruwa kaza da yin turmamu ga shema kwace kaza ce sai aka yi ruwa to wannan masu irin wannan aqida to annabi ce wannan sun ka sun yi imani da ni masu ce an yi da fadlan Allah da rahama ta Allah sun yi imani da Allah kuma sun kauce mata turmamu yace wanda yake ka wanda yace an yi wannan ruwa dalilin nau'i kaza na turmamuwa shi yasa ruwa aka samu ruwa annabi ce to wannan ya kafirce mini ya imana turmamu kaga anan me ya taka kenan wanda zai dangana samun ruwa ga watan ut a amma an saba mana ruwa watan uku watan aka saba mana ruwa yanzu misali misali kake cewa kaka kaka wannan damana ta yi a ji a gyara gona a yasa sabe duk kowa ba ya karba ya ce ka zama kai huri a a wa- a wannan watanin ake mana ruwa wannan haka adatan Allah ya- Allah ya- Allah ya mana ruwa a watan ut ana mana ruwa da yawa haka aka saba mana sai akwai ruwa da annabi ke cewa za ta sha mata wannan sahab zaka ma'ana da ruwa an harbi hutu ta bangaren sham ta bangaren arewa sai sai ana samun ruwa mai yawa wannan ba bai da- ba daga damun zuwa ga arewa a haka adatan Allah iya mana ruwa ya yi mana ruwa mai yawa daga bangaren arewa misali a a lokaci ka zake mana ruwa wata utu ne juye ne aka saba mana ruwa amma baka daga abin zuwa ga wancan ba ka sa abin ka ce utu ne ka ruwan ko tarwan ma a haka aka saba mana ka san dai duk wani kowa san da manta kusa a ce a je a gyara gona a je a sassabe me yasa ha ce watan bakwai watan kaza wani ya zama laifi a baka ce watan ya karuwa ba baka san dangana baka dangana ruwa zuwa ga wannan watan ko ga a ha Allah nake nuna amma a wannan lokacin shikenan annabi baka baka sama kawo almuhimmi dai kullum mutum ya yi imani Allah ke komi shi ke saukar da ruwa shi ke rikewa ba wata ba ba tarmamuwa ba Allah wa'ala
na sai shi wanda yake tambaya yake cewa ƙasa ce wadda musulmi da kafirai suke rayuwa tare musulmi da ka- da kiristoci suke rayuwa tare to an ba da dama in zaɓe ya zo kowa fito takara ya ce to su da suka auna suka gani a lokacin ah, shi kiristan ya yi musulman ɗan uwansu zama adali kuma tsaye akan kyautatawa da sauransu shin yadda addini ya ba da dama a iya cin abincinsu ko kuma a wuri ɗaya daga cikinsu shin ya ba da dama a irin wannan hali in a gani kirki ne shi ma a zaɓe shi a matsayin shugaba wannan wannan halan halan dan Najeriya da go dan Najeriya ne na sanar Najeriya ta matsala wannan problem kin Najeriya ne dan Facebook ne ko dan uwa irin waɗannan kalamomi ana faɗin su ne da abin gun siyasa ko da a Najeriya da ake faɗi wani kirista ne yake da adalci a Najeriya a cikin masu ɗan takarai waye aka san shi ya adalcin duk zaben da ake ta yin wani kirista ne Trump kuma rudu ne kuma na mutane wani su gyara shi su ce ai wani kaza duk waɗi ne ake da haka ɗan uwa kaka kullum gwanda aka ce gwanda ka ɗauki ɗan uwanka musulmi mai imani da fatar zai gyara ko a sashi hanya amma ba a taɓa ba kristin zai ma- zai zai maka wai a ce wai wai ba a dace wai gyara kullum sa addini gaba ka yi imani in dai kisan kwarai ne ba zai taimaka ma addini ku ka san baiwa ko kana zuwa a maka a maka kwalta a maka gini addinin ka ya rushe kuma ka yi imani zai ma bulai Najeriya kanta kowa duk nosa kawo kiristoci a san hau kuma kowa ya ga yanzu kamar addinin sa aiki balle Najeriya ce nan kuma Najeriya ce ba wanda kisan bai hau bai hau addinin haƙi ba kaka damu ya muku katanga ya muku kwalta amma ya je ya rushe muku addinin ku ya wa- ya ba wancan addinin muhimmanci akan naku gaskiya magana dan uwa ban ga hujja ba kuma har duka banki zai a Najeriya ban ga ba wani kirista da aka hudu a hi a Najeriya wanda aka ce mulkin da ya- ko ya adali ne kan sauran kuma hadin yake da samu da bagonon a sokiyar musulmin da bata shi a ce ga kirista shi wani kirista ne an ta duka an takarar nan a Najeriya nawa suke da duka na banza ne shi zai an kware dole iya cikin kalmomi da ake suke musu mutanen siyasa dan su bata wani dan su ja ku zuwa ga can amma ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba ka zaɓi ku musulmi dan wanka shine haƙƙi kai me ka ce kai ka san haƙƙin ka kai ka san haƙƙi haƙƙin da yake kanka na wajibi zaɓi wanda zai maka zai tamki addinin ka shikenan na malam sai wannan yake tambaya ne hukuncin mace mai girma ga miji na haƙƙi ba yanzu kana ka kama ta mun ƙare Eh, malam shi wannan ka kama ta shako ina ga shi ne kada ke ya kamata eh wannan wasi-wasi yake damun shi da yawa don tambayar tashi biyu ce kusan duka iri guda ne na farko in ya je hutsari sai bayan ya tashi kuma sai ya ji hutsarin ya zame yake tambayar ya ne zai da alwallar shi ko kuma in ya zo ma wai wajen sallah ya bai bayan ya alwala ya kare sai ya dinga jin wai kamar tusa ya dinga jin wajen sai ya yi- yi- har sai iya sake alwala sallah ta bar shi a takaice maganar in ya wutsari in ya tseje da wani akwai maganin abun ba ɓangaren wasu wasi ba da yawa ta jarrabawa mun samu haka nan mutane na al'adunmu wandonmu wando ne matsatsi mutum ya duk na wutsari wando a matsi ba mamaki kuma da ka ɗan kai tsaye wannan abin da ya tafiya komo wannan yana samu haka nan me haka ka jarraba ga ɗan uwa daga yau an ka zo an ka zo ban ɗaki ka wada ƙawa kaɗai ka wada ƙawa ka da kyau ka yi wutsarinka an kawo da da ke kawo da ƙahon kai tsari za ka bambanci insha Allah to in kuma kokwantan ne duk kokwantan da yake zawa bayan ibada misali yanzu kana arwala ya ce hama ya je wajen arwala an yi kutuwa to annabi ya ba mu labari ruwa ta tansu da bukhari ruwa ta inganta annabi ya ce wanda ya ji abun kutan najasa ta huta an bata huta ba kana shakka in ba baka yi sirri ba baka tabbata ba annabi ya ce kakka bar sallah ma kenan anan annabi ya hana mu aiki da waswasi ba ta ƙara annabi ta baka ji ƙara ba ko tsaminta kullum waswasi ne kakka aiki da shi ko misali bayan na ƙare alwala an yana wanke hannuwana an yana shi kai kurin kashawa kaka koma baya ngana koma baya bai barin ka kenan cikin maganin wasawasi ta'awuzi su uku misali a uzu billahi minash shaitani rajim tubka tuwa su uku bangaren ka na hagu kuma da al-irad ka koma baya kar koma baya ina kawawa an yana wanke hannuwa kun ka wanke ka ci gaba karka ta'awuzi kana taso kuma kana kaka- kaka- domin kana koma baya ya same ka ne ya same ta an sada kanka kakko ba kun ka cika bakon sai abin da kai yaqini ka bari ko yaqinin ta hutu iska amma kokonto ne kake ake da shi wannan shi ne maganin waswasi guda biyu ta'awuzi da irad kauda kai kaka koma kai ake da waswasi ina ga shafahi da wutiri don lokaci yake wuta
alfajin ta keto hidai mutum mantuwa ce alfajin ta keto ya kare hidai mantuwa ce wannan kuma akwai dama ka yi an kamance ko da an kesa asuba kana iya yi an wani lokaci lati Allah kai mu shirin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته